اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبلغ والخاتم لما سبقنا سرلاك بلاك والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره الكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الشين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والهدي
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والهدي شهودي لعين الذات طيب للعيشة تدي من أتاني نوره حيث ما رشا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى فإني محب المصطفى الدهر ما قشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة ربه حق قدره بها حيث ما ألقى الأمين العلي بشا عليه صلاة ربه حق قدره مدى الدهر من عبد خديم له حشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والهدي ومن عاش يوما باحتراف وحكمة فإني بذكر للحبيب أرى العيشا عليه صلاة الله ثم سلامه بها أبدا ألقى العن- ألقى الذي يورث الطيشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه بها أبدا ألقى الذي يورث الطيشا على الدرة البيضاء أزكى صلاته صلاة وتسليما تضيء لنا الجأشا عليه صلاة الله في كل طرفة بها يلتقي الأعداء من حضرتي بأشا عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة من المولى ترش بها رشا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل alhamdulillah a mun ƙara dawowa wannan bigire mai albarka inda muke zama muke tattaunawa a cikin wato lamari na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi a diwanin walan mushawar islam alhaji ibrahim yas alkawarihi a sangali inda muke wannan rana ta ashirin ga watan Ramadana ko? Hijirar maiki sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. Muna cikin wannan ah, harafi na harfaci eh, bahaushe ce sun mai ruwa. Shin. Ka san babbar bare ba ya iya cewa shin sun sai da ce shin. to shi ne a- shin amma wanda yake da ɗugu uku a kansa ruwa guda uku a kansa ne ba shi ce shi mai ruwa na'am
شهودي لعين الذات طيبة للعيشة Mhm.
قديما أتاني نوره حيثما رشا
wallan mashawul islam wato yana ci gaba da wato nuna mana hanya wadda za ta wato haifar mana da ɗami ido shehu yake cewa shuhudi li ainin zati shuhudi na ga ainihin zati an gane wato ɗayyaba ni aisha shi ne yake daɗaɗa min rayuwata a ce na samu wato na samu shuhudi ga ainihin zati abinda kowane mu- waliyi kowane muƙarrabi yake nema ya samu to zama na samu wannan an gane to a rayuwata tana samun daɗi a kullum ina samun nishaɗi da jin daɗi sai da ce shuhudi da ainihin zafi shuhudi na ga ainihin zafi to ɗayyaba li aisha wannan yana daɗa damar rayuwa ana ganewa to wannan zatin na menene zatin annabi ke nufi zai gaya maka a cikin harafin da zai karanta na'am qadiman atani nuruhu shi ne ce a tani nuruhu abin da sa na ce maka shuhudi na ga wannan zafi yana da tsamin rayuwa wato hasken manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ni Ibrahimu a tani ya zo min an gane haisu marushan tun san da aka yayyafin wannan hasken ga arwahun kowa da komai to ni ya zo min shi ne ce kadiman tini shi ne tun san da aka yi abin kenan tini Mm.
atani hawahu Mhm. san annabi sallallahu alaihi wa sallama da shubara ya ce ya zo min qabla an a'rifa al-hawa tun kafin na san menene so
fa inni muhibbul mustafa ad-dahra ma gasha ya ce fa inni haƙiƙa ni ibrahimu yas uhibbul mustafa ad-dahara ni mai soyayya ne ga annabi muhammadu wanda yake abin zabin Allah tsawon zamani wace irin soyayya ma gasha yake soyayya da babu algus a cikinta ba na yi wa annabi soyayya da cikin algus an gane soyayya da nake wa annabi na ba wa annabi komai ban ci ban da kaza ba kuma an ce ba annabi bai kai kaza ba na'am alayhi salatu rabbihi haqqa qadrihi har mun fara salatin yace salatin Allah salatin ubangiji ya tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama haqqa qadrihi gwargwadon kadarin annabi Muhammadu a wajen Allah
biha ni kuma abin da nake so a yi min saboda alf- alfarmar wannan salatin haythu ma alqal amin al-ali duk sanda na haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake al'ali madaukaki abinda kawai nake so manzon Allah ya min me fasha annabi ya min murmushi kawai da na ga manzon Allah da albarkacin wannan sal- salatin kawai annabi kawai ya saka min fuska haka nake so an gane annabi ya maraba da ni su mutanen da suke da wayo kullum ko kuma suka fahimci faɗin annabi babu wani abu da suke zamawa a dukunkuna a cikinsa duk abin da suka kalla wato suna kallon yarwar yalwal yarwar Allah a cikin abin da kuma yadda Allah ya sakarwa annabi komai ba sa cu- ba sa tura kansu saboda haka duk girman bukata za su karanta ta gaban ma'aikin Allah domin a nan ake karantawa Allah yi shi yasa ya yi da ya tashi neman wannan buk- bukatar bai komai ba sai ya haɗa bukatar da ƙadarin annaba a wajen Allah kaga za a saka masa da da wani abu ko a sai jona bukatar sa a ciki yace abin da nake so duk sanda na haɗu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kawai annabi saka man fuska yi man murmushi kawai haka nake so ku dinga koyar yadda muqarrabuna suke yi wato suke alaka tsakanin su da Allah suke alaka tsakanin su da manzon Allah akwai abin da baka san abin ba baka san ana yi ba sai kana bin littafin su sannan zaka sani ana ganewa yanzu wannan daga yau bai wuce bai hana ka sa bukatar ka a yau kullum ka dinga yin sakarati kafa ɗari kawai me bukatar Allah ya lamunce maka duk sanda ka taka kafa ka je Madina ko annabi ya san ka zo dama ya sani yanzu me ya rage kai ka san annabi ya san ka zo duk mukarrabu na haka suke yi. ba kwasa jiki kawai ake a ta- a tafi garin ga jin daɗin jirgi ba a Allah ya kulla maka wata alaka da manzon Allah kuma Allah ya sanar da kai Allah ya kulla ma alakar ita ce ribas ana fahimta ku rike wannan mhm alayhi salatu rabbihi haqqa qadrihi salatin Allah ya tabbata ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama inda Shehu Ibrahim gwargwadon kadarin Annabi Muhammadu
madad dahari Allah ya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan salatin wato miƙuwar zamani
min abdin daga wannan salatin daga bawa ne khadimin wanda yake mai hidima lahu hashta wanda ya samu kowane irin nau'in farin ciki daga- daga manzon Allah
alayhi salatullahi thumma salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salatan salatin da alfarmar wannan salatin tazinul abda na'am tazinul abda wato ta kawata bawa wa dirsa da- da kuma wato kawata ita wannan sa- salatin wato ta yi bawa ado adanan na gaya muku nan na ce salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama mata suke tawali da kansu suke bulicin salatin annabi ne yake sa fata ta kyau annabi ga muku misali duk abin da aka shigar da wato ka shigar da shi cikin lafiyarka ana fahimta ta kuwa duk abin da ka shigar da shi cikin jikinka Allah ya tsara jikinka sai ya nuna ka shigar da wannan abin me dalilin da sa su kuɗa rage mana wannan kuɗin me dalilin da idan mace tana da ciki ake ganewa eh wani abu ya shiga cikin jikinta ana ganewa amma tsurar ta ka ai mace ce ga tana amma wanda suka san layin ko likitoci ko unguwar zomomi da sun ganta tsarin ta ya canza sun san wannan matan mai ciki ce To wani abu ne ya shiga ciki wani bakon abu ne ya shiga cikin jikinta to shi jiki duk abin da ya shiga cikin jikinsa sai ya nuna misali na biyu me yasa dan adam in yana bushe-bushe jikinsa yake nuna yana bushe-bushe Hmm? a ce kaga da abin da ya shiga cikin jiki jiki yana nuna to idan kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati in kai bakin kirin ne sai Allah ya goge fatar ka sai ta yaske salatin annabi maganin bulicin ne annabi muku maganin tsufa ana fahimta eh to shi yasa yace salatin a- a- Allah salatin ubangiji ya tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko yace da alfarkacin wannan salatin ta kawata bawa shi Ibrahimun
wa dirsa ta kuma kawata takardar bawa wannan kasha da kuma wato kawata dige-digen da bawa yake yi a ci- a jikin takardarsa rubutun bawan kenan
faman aisha yawman bi sirafin wa hikmatin faman asha yauman wanda yake ganin zai rayu yauman daga rana ɗaya an gani sai wannan mutumin yake ganin zai rayu da me bi sirafin da wani wayo da yake yi, wannan wayan shi ke laya shi
wa hikmatin ko kuma wata hikima ce da shi da wannan hikima da yake rayuwa yake samun ɗaukaka da ci gaba
fa inni ni ko ibrahimu ba da wannan bane a ran aisha ina ganin abin da zai rayu da da shi bi zikirin lil habibi ka ambato ga masoyina annabi Muhammadu ni shine wayona shine hikimata Mhm.
alayhi salatullahi thumma salamuhu saboda haka salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biha abadan alqallazi yursu aisha biha da albarkacin wannan salatin ne an gane wato alqa zan haɗu allazi da abinda yurisul me sha zai gadar min da da tafiyar da hankali abadan har abada da albarkacin wannan salatin na samu wani haske a wajen Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zan nemi hankali na in rasa na ma na gado
ala durratil bayda'i azka salatihi azka salatihi mafi tsar- tsarkin salatin Allah ya tabbata ala durratul bayda a bisa lu'ulu an ya fara wato ya tabbata a bisa haƙiƙanin annabi Muhammadu haƙiƙar manzon Allah wa- wa- mafi tsarkin salatin Allah ya tabbata akan haƙiƙar manzon Allah
salatan wa tasliman
da, da, da salati ga manzon Allah da taslimi ga manzon Allah tudi'u lana al-gasha mu kuma albarkacin su ta haskaka mana duhu duk abin da ya zama duhun da zai sa mu kasa gane hakikar annabi wannan salatin da haskaka mana gun ana fahimta kuwa kowane salati akwai gabar da ake yin sa kuma akwai aikin da ake sa shi ke yi an gane shi wannan salatin da aka yi a yin sa aka yi akan me akan hakikar manzon Allah duratul bayda ko ita kuma wannan duratul bayda din tace wadda ta haska ta haskaka da kai ita Allah ya fit wannan lu'lu'anyar da ita Allah ya ya fitar da komai ko menene daga wannan lu'lu'anyar ta fita ana ganewa to baya baya gun salati ba to sai ce da da salatin da taslimin da albarkacin sa kuma duk abin da zai tsare mu da barin burski wannan wajen to Allah ya kaure shi Allah ya saka mana gun mhm alayhi salatu llahi fi kulli darfatin kuna gane wannan manonin kuwa eh abin da ta ake ajiye mana wannan wajen shi dan adam yake kalla kullun yake nufar inda yake so ya je hanya ce aha
alayhi salatu llahi fi kulli darfatin salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkanin kiftawa
biha yaltaqil a'da'u min hadrati batsha biha da albarkacin wan- wannan salatin ne an gane yaltaqil batsha yaltaqil a'da'u wato makiya za su haɗu da batsha danka min hadarati daga hadar Ibrahim saboda albarkacin wannan salatin Allah ya zuba mu wata data daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane ko kuma ba data ba me yake kama virus a cikin waya antivirus to da albarkacin wan- wannan salatin ka samu antivirus daga halarar Allah ka nashi ka nashi a jikina saboda albarkacin wan- wannan salatin duk wani makina kawai ka cime shi zai iya kwacewa ana fahimta kuwa to
alayhi ma al-ali al-kirami wa sahbihi salatin Allah wato ya tabbata ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu girma da kuma sahabbansa
salatun min al-maula wato salatin ya ya zamo daga Allah ne
tarushu biha da rasha zai yayyafi da zai yayyafi biha da wannan salatin me rasha yayyafi ana fahimta kuma ana jin daɗi bismillah harfu sadi نعيمي ذكر المصطفى النور من خصا بأسرار أسماء المهيمن من خصا محمد عبد الله ناصر دينه وأنصاره ما لا يعد ولا يحصى ثم تلاموز لكن غينا إلى استقلال فملك طوى أيامه متقللا وللنفع والإرشاد قد أدمن الحرصا فيا ليت شعري هل أفوز بزورة لدار حبيب الله هل أعمل النصا
ثم تلاموز لكن غينا إلى استقلال فيا ليت شعري هل أفوز بزورة لدار حبيب الله هل أؤمل النصا ديار لمن قد بات عرشا لعرشه ووفى بخمس لن تراث مدى النقصا ثم تلاموز لكن غينا إلى استقلال
na'am حرف الصاد harafin sadi
نعيمي ذكر المصطفى النور من خصا بأسرار أسماء المهيمين من خصا Mulan Mashawul Islam ya ce na imiya ka gani imtuwar Ibrahimu an gani zikirul Mustafa ambatan annabi Muhammad wanda yake abin zaɓin Allah annuri wanda yake haske an gani man kussa wanda aka keɓance shi bi asrarul asma'il muhaimini da asirce asirce da asirce asirce na sunayen ubangiji an gani Ahan.
من خصا wanda kuma ya tsarkaka eh, gabarin a yi wa wani irin abin da aka yi masa an gane yanzu in ka ɗauke sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya idan ka ɗauke na farko sunayen Allah ba ɗari me sa ke ta ɗari ba ɗaya an saba waye da Allah waye da shi ayana ciki kazan shi a cikin sunayen Allah caca yake huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim haka yake bada wadda yake nan sai ka fara ar-rahmanu ar-rahim al-malik ko to dukkanin wayannan sunayen Allah babu wanda ba za ka kirawo manzon Allah da shi ba Allah ya dura wa manzon Allah sirran abin an gane anan sunan baya da shi aka kyauta a jikin manzon Allah mai sunan ne yake yi wa bawansa madadi da irin tajallin sunan tajalli da madadi da irin sunan a can na farko na Allah shi kuma Allah nasa ne ba wani ne ba shi washe ba kansa kuma ba daga inda yake yi wa wannan sunan madadi kawai sunan Allah ne haka an gane ana fahimta ta wani wanda suke ɗaukar abun manzon Allah su kwakwafi a kan abin su ce komai ku ce kaza kaza kaza kaza yanzu misali in an ce alkhaliku ai sunan Allah ne to ya ba annabi alkhaliku to alkhaliku sunan Allah ne to Allah ya ba annabi alkhaliku ne sai maka ce ya bashi ha sai mace bai bashi ba ya bashi mana amma ya za ya zama alhaliku ta yi aiki a kan annabi ana gane ku yanzu ba alhaliku mai halitta ba mahalicci ko idan aka halicce ka kai dan adam azaba ce ko rahama ce ka tabbatar rahama ce ba wanda yake kokwantan wannan ai halitta ka rahama ta shigo ko to kenan sunan manzan Allah ne sunan rahmatul lil alamin ne ana fahimta ko wannan shine magana kawai na'am kace
محمد عبد الله ناصر دينه aha وأنصاره ما لا يعد ولا يحصى Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama inji Shehu Ibrahim ko yace maka me عبد الله bawan Allah ne ba Allah bane Muhammadu Abdullahi bawan Allah ne mhm ناصر دينه kuma mai taimakon addinin Allah ne
وأنصاره an gane shi kuma mai taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ne mhm ما لا يعد ولا يحصى wato taimakon da ma la yu'addu ba wanda sai ya kirga taimakon wala yuhsa balle ya iyakantar da taimakon ana fahimta mhm فملك دوا أيامه متقللا mhm وللنفع والإرشاد قد أدمن الحرصا eh na'am فملك Allah shine mamallakin komai an gane نعم.
to Allah wanda ya zama mamallakin komai kace ne دوا أيامه shine ya wato ya rade kwanukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama متقللا yana mai karanta kwanukan annabi wato ba kwanuka ne wanda aka ja su kamar kwanukan shauran annaba ba ana fahimta yi kwanuka ne wan- wanda suke taƙaitattu domin an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara arba'in ya shekara goma sha uku a ina a Makka ana fahimta ya yi hijira daga makka ya koma madina sai shekara goma idan ka haɗa zai baka shekara ashirin da uku shi kenan adadin shekarun da manzon Allah ya yi yana kira zuwa ga Allah duk wanda ka ganshi a cikin wannan a cikin wannan addinin wannan kwanukan ne yanzu da ka sa kwakwalita ka tambaye ta kwana ashirin da uku kwana shekara ashirin da uku kwanaka shekara ashirin da uku kwana nawa ce za ta gaya maka to za ka kwanukan yan takaitattu ne haka ne yanzu mutum miliyan nawa ne musulmi amma za ka gane ba mutum miliyan nawa ne musulmi to me sa ka kai maka wannan a nuna maka gatan manzan Allah annabi Nuhu ba annabi Nuhu ba shine dade ko shine dade annabi Nuhu ne ko shi na mai dufana dubu ba hamsin yayi shekara ba goma dubu shekara ɗari tara da hamsin yayi a duniya yana kira ga Allah abin tausayi ne ka san masifar sai malam abdullahi ya yi dabin ya yi dabin in zai mutu ya tsufa sai ya gawa ‘ya'yansa ya ce akwai wani yana nan nuhu ne washi ya dage shi annabin Allah ne ba ku ba shi kaga gado an kabirin an kabirin an kabirin kawai gado ake gashi nan in yayanka suka gama su ma za su mutu zai daga jikokinka baba ya mana wasiya ya ce akwai wani yana na sunansa Nuhu ba ku ba shi a gama lafiya gyara kafaka in dai ba ciwo take ba to ba ta miƙe a an da kowa ya sani ana gaya kowa yanzu kasa ga ka miƙe ne suke to ya haka kafarsa ce take ciwo wannan ta na ai ai hikima ne kuna ganewa ai yanzu wani suka kawo wani canya miƙe kafarsa to kawai ce take ciwo ana gane ko to shekara dubu hamsin amma ba haka yake faruwa akan ma'aikin Allah ba shekara take take shekara ashirin da uku yayi amma duk duniya a yau ba inda addinin nan bai shiga ba shine famulkum dawa ayyamahu mutakallilan Allah mamallakin komai ya daɗe kwanukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da karanta kwanukan.
Walin naf'i wal irshadi Sannan wato walin naf'i an dawwamar da amfani wal irshadi da da kuma shirya kad admana al hirsa kuma an dawwamar mana da da kwadaitawa gashi nan iri-iri.
ya laita shiri Ina ma dai kai ya kai ta sanya da Shehu Ibrahim.
hal afuzu bi zawratin Shin zan rahoto da ziyara ziyara zuwa kabarin manzon Allah? Shehu Ibrahim fa. ya ce shin zan rabota da zuwa ziyarar kabarin annabi Mhm.
idara habibillahi
na ziyarci gidajen wato masoyin Allah gidan ma'aikin Allah hal wa umilun nasa ko ba kai ce ba shin zan aiwatar da gaggawa in an za tsara zanin to za gaggawa in je Mhm.
diyarun liman qad bata arshan li arshi wai mun tambaye shi me yasa kake so kace gaggawa ka je gurin nan yace diyarun wasu gidaje ne Aha.
liman qad bata arshan li ga arshi wanda ya kwana shi a ƙarshe na garashin Allah. An gane? Ai ba wani halitta da ya- da ya da ya taɓa zama akan al'arshi. Ko? To yau ga wani bawa shi al'arshi ne ga al'arshi. Kuna jin iya yabo kuwa? Kuna jin iya yabo ko? Wannan mutumin, kuna jin da yake yaban annabi? To su na lafan zamani suke rage wanda ba za su iya waka ba ko a haka ko ba a haka ba sai sun sa kiɗa a ciki kamar yadda na sha gaya muku anan da za su ɗauke kiɗa a cikin waka ba ta da madadi sai an sa kwamfuta ta gyara muryar an an lanyace ta an ge- an gece ta tukunna suna yi wani wani irin rinshi kamar yan daudu wasu suke zagin wannan suke mace lanjin wai ba musu yin annabi bane na'am
wa wafa bi khamsin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwana shi al'arshi ne ga al'arshi ai zai dawo ko wa wafa bi khamsin sai ya dawo mana da bi khamsin da sallah guda biyar
dan turasa duk kenan idan kai tafiya dan adam za ka dawo gida ba za ka dawo da iyalin ka tsaraba ba to annabi ne ya zo da halatta ta tsaraba da ba wani kawo halatta tsaraba kamar yadda manzo Allah ya kama na tsaraba ya tashi dawowa sai ya zo mana da wani abu wanda ya fi duk wani abu da ka sani kauri a duniya sallah ta fi waya sauri sallah ta fi rocket sauri kai ta kutan nefa sauri injin da za ka hau sallah ta kai inda za ka kai ka ba wani inji da za ka hau yawa na kai ka kai wannan wajen sai sallah kima ce ba ta da ita a idanun mu ba ma jin zafin sallah yasa ba ma jin ba ma gane injin da yake wana amma ba da baka misali yanzu daga nan zuwa zuwa Ka'aba awa nawa ne a jirgi mai sauri hawa hudu ko ka ka airport ka zo ka zo Jidda awa hudu ce to injin sallah ya fi karfinta tun daga tsarki har zuwa kai alwala har zuwa ka zo ka ce Allahu akbar ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mutum nawa ne zuwa nan a a ai akwai tsarki a kai alwala hada mana da su mun ce uku ko to gashi ka hau wani injiya ka fi fadar Allah kana magana da Allah kana iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wane ne ya taɓa kama wani gift ɗin kana muraƙaba iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wafa bi hamsin annabi ka mana kyautar gift ta sallah guda biyar kuma a rana duk ɗan adam sai ya gana da Allah ga shi ga Allah. A rana kullum sai kai magana ta annabi, kana assalamu alaika ayyuhan nabiyu. Wannan wani injini ne mai wanyawa da sauri haka.
Lan tura sarmadan na ƙasa.
Dan tara na ƙasa sarmadan, har abada ba za ka taɓa ganin tawaye a cikin sallah ba, sai dai kai ka tawaye. نعم
وأفر خدي بالربوع ربوعه وأسقي بماء الشأن تربة من خصا وأخبره ما قد لقيت من الأذى وإن كان لم يحتج إلى ذكره نصفا ليس بالأرض ثم تنمو ذات غينا إلى القلوب فبار محيط بالعباد وأمرها فلم يك في تفصيله يطلب الخرصا عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب من عم أو خصا ليس بالأرض ثم تنمو ذات غينا إلى القلوب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب من عم أو قصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها من بحره ندرك المصفى ليس بالأرض ثم تنمو ذات غينا إلى القلوب wannan salatin a rubuta shi abin nan zuwa ranar rufewa a bugo shi wancan da yake cewa alayhi salatu la alayhi salatu rabbi ya kadrihi biha haisu man alqal aminul ali basha dauko shi wanda duk ya rage zai je madina na taba zuwa na yi wa shehi na yi wa shehi ah, sallama zan je madinar annabi ya ce mu me za ka karanta wa annabi ka san mu a a ka'idar mu ta sufaye ba ma yin komai da ka duk abin da zamu yi muna da wasu iyayen gida wanda mun san suna da fata a gaban annabi fiye da kowa sai mun je mun da mu izini mun ce za mu je me za mu yi ana ganewa to daga na same shi ne mai sallama na ce ah, kamar tafiya ta Madina ta taho lokacin shi yana gare ya ce me me- me ka tsara za ka yi in ka je a Madina na gaya masa yace to akwai wani abu wannan salamun ala dahal amini jalisi salamun kaza yace ka yawaita maimaita ta a Madina in ka je yace sannan akwai wani salati da yake da shi yake cewa alayhi salatu rabbi haka qadrihi biha alqa biha alqa man haisul ali al'amin al'ali bashako ya ce to kai maimaita shi da yawa kafin ka je gaban rauta annabi da ka kurbutu wannan ku rike shi a rike duk sanda haka ta taso maka za ka yi mamaki ko ka je su dubu wannan zuwan sai sha bambam da kowane zuwa ba kwana maka fasara shi shi baran ne yake cewa alaihi salatu rabbihi haka kadirhi salatin ubangiji ya tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwargwadon kadarin annabi Muhammadu
biha yawa yace biha ni kuma da albarkacin wannan salatin haisu ma alƙal amin al-ali san da na haɗu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ke amintaccen Allah kuma al-ali madaukaki a wajen Allah me nake so annabi ya yi min sai basha annabi ya min murmushi kawai annabi ya saka min fuska ku riƙe wannan salatin za mu rubuto shi insha Allah ranar rufewa kai abin yana hannunka in bai rubuta ya kai ba ku ta dukansa a rubuto dai a kawo kuma a yi photocopy kowa ya samu za ku ji daɗi na'am
wa asiru khaddi bir rubu'i rubu'i shehu ya ce ina tumin ba zakun dukaci na ana koya maka yadda ake yin an je madina ne ba bugo- ba gogawa ake ba a'a ka santu daga kan mukamin ka kar ka je gaban mai manzo da sallama kace ni ne araran ma dan gidan a ko ni ne honorable ko ni ne alaji a kai ba ka zauna gaban malamai ba ka ambaci sunan ka gaban annabi ni ne wani idan kana da wata alaka da annabi misali kamar ah, kamar Ali Nasiru ya iya cewa ya Rasulullahi ga mawaƙin ka nazo Nasiru ne sai ka ce Alhaji Nasiru ne ka kira sunan mahaifin ga gaya ka ce dan gidan wani akwai wanda na- muka haɗu da shi a cikin rauda annabi na je yana ziyara na sha baku labarin sa anan kuka na dinga yi ji ne yana jiya wa rasulullahi ya rasulullahi ni ne wani mai shaida fo ya ɗauko a cikin warawobi yake sayarwa a tajirin mutum ne ba amma sai sun ce mukamu kan ma ya je wa annabi da wani wa- wa- wani sofa na girma a ga dai fo dai a ƙarshen na ce fo ya ce to ya rasulullahi ga wani na mai shaida fo ya zo ko saboda ka sa in ko ka ci abinci da shi ni da kai na ganka ka ɗebi ruwa a sabon fo ka ci abinci gaskiya ba za ka ci abinci da kai ba to wallahi haka yaji gaban annabi yana farta ya rasulullahi ni ne ga Abdullahi sun haɗu da shugaban masala zai ziyara gwani lawan ya shugu kaga dai je da ke rikan nan in zai tafi an ce cewa yake zai kai shi ganin gida amma da gan shi a cikin ra- rauda na da yana ziyara shi gwani lawan ba ya ce lawan ne aka ce ya ce wa yake akwai wani gwani ana ya ce aga gwani na kwanci ba na fahimta kuwa wannan shine amfanin sufanci ka san girman manzon Allah ya ake mu'amala da ma'aikin Allah kar ka je daga yau ka je ka ce a, ai ga mana mu ne mun je ka san da rashin ladabi mutane ga wai har salke yake yi har kana da kana da dama da zaka ji kabarin annabi kai salbi ba daidai bane ku kula Shoman Tijjani dan Usmanu har ya shiga cikin Madina ya dawo baya yawo kafarsa da takalmi a cikin Madina kaga dai garin ya samu tagayyuri iri iri an canza wata unguwar can an sa tsaye amma saboda manzo Allah yana kwance ba zai sa wa kafarsa takalmi ba saboda girmamawa ga mahaifin Allah ga zafin na gunnan sai ka jarraba sai ka jarraba yin abin za ka gane kokarin da suka yi yawwa haka ba za ka gane ba wayannan fa bai wuce wani dan zamani a yau da ake maki ɗaya ke rawa wacce zai musu gyara cikin san annabi ba. saboda me baka da malami baka da shehi duk wanda yake da duk wanda kaga ya shiga kasuwa ba shi da mai gida ba shi da shehi a kasuwa wai billahi lazi a ce ka shiga kasuwa baka da shehi ko ka zo ka gyara mutane mota baka da shehi ai shi shehin ba wai ba wai dan adam yake nada kansa ce ni ne shehi ba ayyukan su suke nuna wannan shehi ne shi wanda da duka shekune ne sun ba Allah sun ji tsoron Allah sun ba manzan Allah sun so manzan Allah wanda ba dan alkhairin su ba ba maki da yanzu wasu wasu daga cikin wannan masu zage zagen wani ko ko wankan janaba bi iya wallahi ya tafi wani garin da ba su ba su shi ma ta jana a garin ya ga irin sa sa'annin sa sun yi wankan janaba ne ana fahimta ta ta kuwa wannan shine zagin bayan Allah babu abin da ya kai shi bala'i ina gaya muku ku dinga bin tarihi me ya faru da wani ya mutuwar wani ta kasance me ya faru da wani ya mutuwar wani ta kasance duk abin da shugaban yana faɗa duk abin da za ka yi a duniya in dai abin duk wahalarsa ne za ka cika da imani ka yi abin duk abin da za ka yi a duniya duk daɗinsa in dai ba za ka cika da imani ba ka kyala abin in jiwa Shubrai. Ba wai sauka ake daga kan wani gwadabe ba, yau kwanan mu ashirin da wani abu muke muke karanta littafin nan ko? Kun ji ko mukamin shehu zani ya faɗa? Ya faɗi mukamin mahaifinsa? Ya faɗi mukaminsa? In har ya faɗi wani mukami da ya shafi shi cewa yake annabi dai, annabi dai, annabi. Na'am. Shi ne yace ina turmuza kundukukina bin rubu'i a ina nake turmuza kundukukina a cikin gidaje rubu'i wani gidaje ne ce gidajen annabi na jin santuwa nake ni ba kawa bane an gane ba wuzo ka kana gogoga ba a'a shine wannan mukan magana da na ga muku kasantu kaka je kana faɗan mukamin kagon a ni ne Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya halatta ya faɗa kan nan dan me yace ya rasulullahi a Najeriya albarka wannan ba komai amma kai idan kana ni ne to kai ne ba ala kai ba kowa bane malaika jibrilu yace ya rasulullahi duk mala'ikun da suke sammai da mala'ikun da suke kasai suna ganin girma na ba dan wannan wasu da yawan zuwa da nake na ina kallon fuskaka in na koma kallon da suke mun dazu yanzu ba irin kallon suke mun ba saboda na zo na yi madadi na koma malaika jibrilu sabon annaba aka suke kallon sa gashi na yazo malaika jibrilu ne ba na wasa ba sun ga sha'ani
wa asqi bima ishta'ani turbata man khussa kuma wa'aski ina shayar da wato turbata man khussa kasar wanda aka keɓanta da nau'in mu'jiza da baiwa da isa da me nake shayar da ita bima ishta'ani da ruwan hawaye shine ma wato da ruwan sha'ani ba shugaba da taɓa zuwa madina ya fita ba ta ɗauke shi an daga magashiyan magashiyan ake ɗauka shugaba ba su ɗaya ba ba su bibi ba kuka kun ya daga kuka ya shiga madina har ya fito ka kana da madama da zaki dan yi waye hoto a ganka ga ka Madina now wa ukhbiruhu ina bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama labari ma qad laqitu min al-asa na da abin da na hadu da shi saboda soyayya da nake masa na wato mutane suke cuta ta mu Mhm.
wa in kana lam yahtaj ila zikrihi nasa wa in kana ko da ke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yadda Allah ya ya yi tsarinsa to Allah manzalar salama ya wato ya kasance me lam yahtaju ila dhikrihi nafsa baya bukatar sai na bayyana masa me me nake ciki ya san komai eh kayan Allah ne ai domin shi fa baharun wani kogi ne mhm, muhitun bil ibad wanda ya ritsa dukkanin bayi wa amriha da da lamarin bayi duk abin da kake ciki annabi ya sani
Ah. falam yaku fi tafsilihi yatlubul kharsa kuma halam ya kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasance ya dalabul kharsa wai wai bokas ake yi ba bi tafdili ya cikin bambance mai mai zai da yake ciki ko amur ko bakaru duk abinda ko tururuwa ce take ciki ya sani ha ba ma manzo Allah ba annabi Sulaiman ne dan gidan Dauda yana fon wadi gashi nan ya taho sai wata mai unguwar tururuwa ta wajen mai unguwa ta tururuwai ba fa hadisi ba ne alƙurani ne karkace da ifi ne ƙurani ne sai ta kan wani tudu ta ce ya ku tururuwai ina ya ayyuhan namlu ku maza ku shige cikin gidajenku shi ne udukulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'uruna ga annabi Sulaiman nan ya to da rundunar sai bi ta kanku ta taki bai san muna nan ba ita ta hango shi ya- yana kamar dan bata tana kamar kofo ta har ta gano shi ita ma ta sani balle shi yana annabin Allah Allah ya ce fatabassama dhahikan min qawliha eh murmushi yayi ke kin san na to ni na annabin Allah shi ne Allah ya ce sai ya dariya da jin magana da ita tururuwa take faɗa amma me me ce eh wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika waye rahmatikan nan ne waye rahmatikan nan ne Allah ka shiga da cikin rahmarka shigar da ni cikin annabi Muhammadu kenan kaga shi da albarkacin annabi Muhammadu ya ciwo magana turura shi ma to shine ai ka ce me alayhi salatu llahi thumma salamu wala mu shehul islam yace salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga manzon Allah
mala ali tare da alayen manzon Allah wala ashabi tare da sabon Allah ka sa da sabon manzon Allah ciki
man amma da wanda ya zama shi amine aw khassa ko kuma wanda ya zama shi khasi ne akwai ammawa akwai hassawa to da ammawan da hassawan Allah ta sa cikin wannan sa salatin an masa babban bab- an mata babban kowa zai shiga wannan ai ba shi da yawa
alayhi salatu llahi thumma salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga Annabi Muhammadu da shi Ibrahim
salatan salatin biha da albarkacin wannan salatin ne nadrikul masa muke da suka tsotso min bahri daga kogin Annabi Muhammadu mana sallallahu alaihi wasallam Eh, daga kogin manzon Allah muke da suka tsotso saboda albarkacin wan- wannan wannan salatin ba ya gaya maka ya ce maka ah, ya ce maka fabari su wahu wani nafi masharbi me me a baya Hu- huwar kullu minhul kullu baɗanan wa zahiran ya ce fabari siwahu mala na fihi masharabu kogin annabi ni da majalan nan ne wajen shan mu babu wani kogi da muke shan ruwa sai nan wannan kogin ne da albarkacin wannan satin Allah ya sa mu riƙi zuwa cikin sa na'am له أيضا mhm محمد ماهي الكفر بالهدي مخلصا مفيد الجدى والمنتقى المتربصا إمام أتى للأنبياء متقدما وأما من أفعل للبرية مخلصا ثم سلامه سلام فسر سرى في الكائنات معمما وبالعز والتمديد كان مخصصا mhm هو الشمس إلا أنه عم نوره والغيث إلا أنه الدهر قلصا ثم سلامه سلام هو الشمس إلا أنه عم نوره هو الغيث إلا أنه الدهر قلصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصصا ليس ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي نعم وله أيضا نعم محمد ماهي الكفر بالهدي مختصا مفيد الجدا والمنتقى المتربصا hasan na gaya ma shi mahil kufuri mahi sunan manzan Allah ne mahi in ka raba sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu da mahi me na ƙarshe madu muhammadu to wannan mahi din duk wanda ka an shafe shi wannan mahi din ne shi kuma madu maddu diya'ihi duk wanda ka ganshi a cikin hasken lamari da sha'ani wannan madu din ne an gani to sai ce maka muhammadu sallallahu alaihi wa sallama aha ماهي الكفر da shafe kafirci ne a doron ƙasa
بالهدي مخلصا da me yake shafe kafirci fil hadai da shirya bukhalisin wanda take tsantsa mhm مفيد الجدا annabi sallallahu alaihi wa sallama shine bayar da baiwa ne bai fa'idantar da baiwa ne والمنتقى المتربصا wal muntaqa kuma shi abin bibiyarwa ne ga ga- ga ta farkon annabawa al mutarabbisa fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisuna shi mai sauraron hukuncin Allah ne koyaushe sallallahu alaihi wasallam Mhm.
إمام أتى للأنبياء متقدما Mhm. imamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi jagora ne ga dukkanin annabawa ko نعم imamun shi jagora ne lil anbiya'i ko kuma ata da yazo lil anbiya'i yana wato limanci ko jagoranci ga dukkanin annabawa mutaqaddima kuma shine abin gabatarwa a cikin su mhm وأمم نفعا sai amfanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gane ga للبرية dukkanin halitta ga- gabaki daya مخلصا wanda yake annabi yana tsantsar bin Allah eh ko kuma tsantsa wato an- annabi mai ikhlasi ne a cikin komanza Mhm.
وسر annabi shi wani sirri ne سرى في الكائنات da da yana su a cikin dukkanin kasantattu مؤمما yana mai gani na suwarsa babu wani mutumin da ba wata kabila a cikin halitta da bata amfanu da amfanin manzon Allah ba babu babu wata wato in ka ce halitta in ka ɗauko dabbobi ka ɗauko tsirrai babu wanda bai bai san manzon Allah ya zo duniya ba kuma zuwan annabi ya amfana da shi ana fahimta kuwa dan Allah kuna fahimta an gane kaga kamar annabi Isa shi annabin nasara ne ai na ka samo bahaushe ya- ya zama kirista ko iyamuri an aiko annabi sa wajen ka ne wahalar da kanka kake kai iyamuri ka aje iyamurancinka da kiristancinka ka zo ka bi muhammadin rasulullahi ko wani ba ma guje bahaushe kana bin an- annabi sa ya ga maka aiko annabi sa gun- gunka ba wanda ya kuma ka an- annabi sa nasara a- annabinsu ne annabi musa yahudu annabinsu ne kowane mutane akwai zaka ji Allah ya ce kaza na aika muku kaza an gane babu wanda aikin wanda yake wato ya gabe kowa da komai sai annabi Muhammadu sai sa ce maka huwa shamsu mun mun fasara wannan eh وبالإذ والتمجيد كان مخصصا manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance abin kebancewa ne da buwaya da girma an gane to aikensa ga kowa da komai ne in dai Allah ubangijinka ne annabi annabinka ne Allah ne yake wa kansa kirari rabbil alamina ko to kai kuma kai da rahmatan lil alamina wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira kafatan lin nasi kafatan ba wa ila kahu wa ila adi akahum huda wa ila madayana akahum saliha kowa gashi na an tura kaza adawa kaza samudawa kaza ah, banu isra'ila ga annabin ku nan ka taba jin Allah ya ga wani kafatan linasi eh sai baban Fadima ana fahimta kuwa ana ganewa to shine na'am huwa shamsu illa annahu amma to nuruhu sai ka ce maka huwa shamsu annabi shi rana ne amma menene bambancin sa da rana yanzu ina take eh idan wani abu za ta bani yanzu ta yi ruwa to annabi shi ne hakikanin rana sai ce illa annahu amma nuruhu sai da shi haskensa ya gane ba ba safiya ba rana ba dare koyaushe akwai cikin manzan Allah ita ba kwallo wani ɗan yanki da suke bayarwa ana gane dan Allah kuna gane bambancin rana da ma'aikin Allah yanzu tana yana ita to annabi fa yanzu ba cikin dare washe gari da rana a ƙauye a duhu a haske sallallahu alaihi wasallama wallahi kun gane sai yau na ce muku kun sai yau na ce kun kun gane ai ga yana duk duk kuna dariya ka san nan kun san mm, sai doka ba ku gane ba wani ne kuna dariya yana ce wallahi kun gane ana fahimta ko me na bin huwa lagaisu shi kuma girgije ne
illa annahu sai da cewa shi girgijen annabi kallon allata ya zubar da ruwa dahara koyaushe 24 hours babu wata babu rana babu sati babu safiya babu shekara ba lokacin damana ba lokacin sanyi ba lokacin zafi ba lokacin komai koyaushe annabi yana zubar da ruwansa a ga yanzu ina girgije yake kai rawa gir- girgije a fi karfinka
alayhi salatu lillahi Kawai.
thumma salamuhu to da ka salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah salatan
to da salati turakina to mu kenan dan Allah guji da albarkacin wannan salatin ne salatin da za ta hau hawar da mu ila ma takhassasa zuwa abin da yake keɓantacce ne kowa abin yake nema Allah to ka hau da mu saboda albarkacin salatin nan ko mun yi ko ba mu yi ba ko mun yi ko mun yi wurdi ko ba mu yi wur- wurdi ba ka san dafa isa kai dafa iho kuma sai kai jalabi ko ba sai kai jalabi ba mining kenan ai to ko mun yi mining ko ba mu yi mining ba da albarkacin wannan salatin Allah ya shigar da mu jisho barayin wannan shine Shehu Ibrahim kuma wannan ita ce faida Shehu Ibrahim in ka yace maka faira wannan shine faira ba tara gashi ba ba tara zobi ba ba zara ido ba ba sa koran rawani kana muzurai kana gashe ya zo a zo a mai hidima kana sa- kana sabon Allah bi gidaje ka dora mutane akan bin Allah ka dora mutane akan soyar manzon Allah ka gaya musu me hakikanin tafiyar shi Ibrahim ita ce faira ana ganewa ba wani mutumin da za mu yadda da shi ba mu san uwarsa ba mu san uwansa ba ba mu san malaminsa ba mu san shehinsa ba ka zo kana batar da mutane kuma mu ce labbaikun la labbaikun wallahi wallahi ba ka isa ba shehunanmu ba haka suka dora mu a kai ba kuma ba ka sami shuru ba yan Najeriya ne mu ba yan Nijar ba ne. An gane. Duk lalacewar Najeriya mu yan Na- mu ɗayanta ne. Ka san banda lalacewar Najeriya. Ba wata ƙasa da- da ɗan wata ƙasa da ke mulki a ƙasar sai Najeriya. Kisa da yabi duk. Biya fantsa ma kowa. Ko ƙasar ta rayu ko kar ta rayu babu ruwan zan. Ai ba ɗan ƙasar ba ne. Yanzu wannan ɗan ƙasar ba gashi me yake mana ba. shi wannan bai raba ba ga abin da yake ba ya ɗauko gyaran ƙasar amma wannan can maza na sai wani sai wani bai yi wa ƙasar ya rike da kowa duk mun zama wai- kowa wai ɗan Najeriya ne wai ba shi da bukata wasu abinci in ka zama in ka- in- in ka zama ka fi ƙarfin abincin gidan- gidanka ah, da safe da rana da dare kai ne kuɗi na ƙasar mukamin da mun wuce shi sama da shekara arba'in ka dawo da mu Ku- kuna gane ni kuwa duk da wayan ku nan Allah na sirka da wayanka Abdullahi shi kana kai ma da wayanka sun sa shari ka sani balle ma lima wasu da kuce ku duk kun sani lokacin da shagare ke mulki a Najeriya mun gama diwanin ne yayi ko ba gane ba ai mun gama ka kashe kaka kashe duk gidan da yake Najeriya kowa ya sani Love Joy Interior Laser me ɗayan eh tana ciki ni da Umar madara ko da da Premier ba gidan da ba wannan ake wanka da shi ba har kawai ya tuku da kasar ya karba ba mu san dangwaliya ba ba ba mu san ɗan jangabo ba ba mu san tuwon fulawa ba ba mu san tun kanzo ba sai da ya zo kasar tana bacci ba naira ake bani naira ɗaya in ji yanzu biredi da madara mai kwakwa da kwan bisa da komai a naira ɗaya in kawo da shi za mu karya lafiyar mu kalau da ɗan keke na cofa sunan keken wani cofa ɗin nan da ake ɗan wani ɗan birki ana a ɗan malam ne ka gane mai jiyan nan anan billahi la'azimu da ake tangal tangal wasu suka kai ba mu ji ba ya ƙara yo kwana ya dawo yanzu kuna gani kuna ci yanzu kuke sai shi mana yasa kuke shuru ba ba kuna sai kuna sai shi ba akwai wani saka jana mun magana ba sai da musa lashi riga shi na ne banda Allah ya tsaba kana ne sosai akan ba wallahi sai mun bata kashi ai mun gama